الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi sha biyu ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hudu na biyar a wannan sura mai albarka surat safati za mu tashi darasi na shida za mu dawo daidai kan aya ta ɗari da arba'in da tara muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya agaza mana na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أسقف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون الله مدوكي sarki yace fastafihim ka tambaye su ali rabbikal banatu shin yanzu ubangijin ka shine wanda yake da 'ya'ya mata walahumul banun su kuma suna da 'ya'ya maza am khalaqnal malaikata inatan ko kuma ubangiji ya halicci yace mun halicci mala'iku mata wa hum shahiduna a gaban su ala saurara ka ji innahum min istihim la yaquluna waladalla ai yana da yakin kare idan su da suka kirkira suna cewa Allah madaukakin sarki ya haihu wa innahum lakadibun Allah yake kuma ƙarya suke yi asfafal banati sai Allah madaukakin sarki sai ya zabi ƴaƴa mata alal banina akan maza malakum kaifa tahkumun wannan me ke gare ku yaya kuke yin hukunci irin haka afala tazakkarun ba ku da tunani na abubuwan da ya kamata ku faɗa ko ku tattauna a kansa mali yace ya qulu ta'ala munkaran ala ha'ula'il mushrikeen Allah madaukakin sarki yana magana yana inkari ga wayannan mushrikan fi ja'alihim lillahi albanat lokacin da suka sanya Allah suka sanya wa Allah madaukakin sarki ayya mata subhanahu wanda ya fi karfin haka walahum ma yashahuna sannan kuma suka zaɓi abin da suke sha'awa ainihin zukuri cikin maza ya wadduna li anfusihim aljayyi suna san abubuwa masu kyau akan su kamar yadda Allah yake wa idza bukira ahaduhum bil unsa walla wajuhu muswaddan wa huwa qabi yatawara min alqawli min su'i ma bukira bihi ayumsikuhu ala huni am yadsuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun Allah yake da an wadayin su albukir na cewa zai yi kiyamati sai bata rai ya shiga damuwa saboda ba sa san yaya mata ya tawara min alqawli za da yana kuyawa mutane ba min so ima bukira bihi saboda munin abin da aka yi ba alwuce bi to sai ba wa kansa shawara ɗayan biyu ayusiku ala hunin ya rike wannan yar cikin wulakanci am ya dusu fi turab ko ya je kirbuta ta cikin ƙasa da ranta Allah yake ala ku saurara sa'a ma yahkumun irin wannan hukuncin da suke yi ya munana ayyasuhu zalik wala yaftaru li nafsihi illa albanin yanzu sai Allah ya in ma hakan ne da kuke fada eh wato halalci maza da mata sai in zabar maza sai zabu mata kawai wanda kuke kyama bai kaifa wato nisibu ila Allah ta'ala alqisma alladhi la yaftarunahu li anfusihim me yasa su suke dangana wa Allah madaukakin sarki raban da su ba ta yadda da wannan abu abinda ba ta so suke jingina wa Allah ne yasa yasa Allah yake fastafihim tambaye su to ai salhum ala sabilil inkari alaihim tambaye su ta hanyar inkari ba wai yadda aka yi da su ba tambaya ce ta kure ana yi musu inkari da abin da suka faɗa Isa ya ce a ya kawo alifin istifham ko hamzatul istifham cewa ali rabbika albanatu wa lahumul banun inda ana sa alamar tambaya a Qur'ani za ka ganta ana cewa yanzu shin ubangijin ka shi ya zabi ƴaƴa mata mata su kuma su dau maza kamar yadda ya faɗa a suratul najm alakum dhakaru wa lahu al-unsa sai tilka idan ismatun biza yanzu Allah madaukakin sarki ku kwa zabi maza ku bar wa Allah mata wannan ai rabo ne wanda yake na zalunci to shi da yake am khalaqnal malaikata inatan ko ko mun halicci malaiku ne mata wa hum shahiduna a gaban su domin ka san kowa da irin siyasa yahuda da suka bi suke cewa uzair dan Allah wa qalat al yahud uzair ibn Allah su kuma na tabi suka ce wato annabi isa shi ne dan Allah wa qalat al nasara masih ibn Allah sai Allah yake zalika qauluhum bi afwahihim gaba ɗaya ƙarya suke da su bi to su kuma kafiran maka mushrikan maka da suka yi suka ce ai Allah yana da yaya amma ba Uzairu ba ba annabi Isa ba mala'iku ne shine yayan Allah Isa ya fara a suratul zukhruf وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا في أشهدوا خلقهم ba abin da yafi Qur'ani dadi ba babu shi sai ce ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun sai yace waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatan suka sanya mala'iku waɗanda bayin Allah ne suka sanya su cewa ƴaƴa ne na Allah kuma bayi ne na Allah sannan suka ce musu mata ne sai Allah yace ashahidu khalqahum sun halitta lokacin da za a halitte su kamar yadda nan din ba cewa yi am khalaqnal mala'ikata inatan wa hum shahidun yunan ba ashahidu khalqahum sun halarta ne suna gurin akai da tuktabu shahadatuhum da sannan za a rubuta shi da su wa yusaluna kuma sai an musu tambaya akan abin nan da suka faɗa ay yasaluna an zalika yawmal qiyama rana al qiyama za a musu wannan tambayar ala innahum min isfihim ay min kibrihim mun faɗa al ifku shine ka kirkira abin da ba shi shine ifku ba a yi shi ba babu kwata kwata kun san ita ƙarya za ku ga ƙarin gishiri ne wani zai zo an yi abin amma zai canja shi dan dai kawai a ji daɗi amma ita iko kuwa kirkira mutum yake da kansa innal ladina ja'u bil iska usbatun minkum shi za matsalar na nayi ga aka kira ta da iko domin abu ne da kwata-kwata ba ma a tunaninsa kawai kuka faɗi ke jina Allah madaukakin sarki yace ai innahum la yaquluna waladallah an gane ko shi sa kaga Qur'ani yana buƙatar ka nutsu ka samu malami bayan ka iya biya da tajwidi sannan kuma ya koya ma al-waqf wal ibtida inda ake tsayawa da inda ake farawa ka dauko ayar Qur'ani je numfashi ya tsaya to akwai gurin da ba a ibtidai in ba haka ba ka biya Qur'ani alaramma ne kai tani amma ta aji take domin zaka zo kana biya Qur'ani kana ba da ma'anonin da kwata-kwata ba haka suke ba ko suna cin karo da abin da Allah ya faɗa. Na ƙarshe ne Allahu qaulan ladina qalu inna Allaha faqirun. Kaga ba wani ma'alaran ma da zai koya ma yace kai ittidari daga inna Allaha faqirun wa nahnu abniya. Domin ya bada mummunar ma'ana. Ka fara da nan cewa ai Allah talaka ne. Mu ne masu kuɗi. Kaga wannan kalmar ai ba sai ba. sai ka ce kalu inna allaha fakirun kaga kai ba kai karzo man ba wasu ne suka bada to shi sa qur'ani yana da wannan haka shi ma wannan ka kalla da kyau cewa ala innahum min iskihim la yaquluna waladalla idan ga mafi yawanci mutum yana biyawa yana so ya tsaya ma wasu sai sun kawo wannan gurin sannan suka do za su ci gaba sai sai la yaquluna waladallahu wa innahum lakadibun wai kaga dai duk aya ce ballantana wani zai zo kawai ya muku sallah yanzu ya dauko daga waladan lahu wa innahum lakazibun aje ku ce subhanallah ya yi rakkanwa rakkanwa ce babba kuwa kawai ka fara daga nan an ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kai kuma ka fara daga waladan la daidai yake da ba su cewa fa wailil lil musalli kawai iyaran mutum zai yi sallah wanda ya zo ya muku sallah magarba yanzu ya zo ya ce waladan lahu wa innahum lakazibun ba su jan aya daidai sannan da yazo a aya ta biyu yace fa walil musallin wannan gaba ɗaya ta adiye a sallah dadi ne tunda akwai masu yin aya dai dai to kaga in ya dau wannan ayar kawai ya biya me yake ai dadi bai ba Allah ba gaba ɗaya a sura a sallar saboda haka kaga nan sai aka ce wato ala innahum min ifkihim la yaqulun yana daga cikin karerayen su da suka kirkira suna cewa waladallahu Allah madaukakin sarki yana da da sai ka kawo alwalad shine na baku misalin yanzu ta raraba su wayan suka ce uzairu wayan nan kuma suka ce annabi isa su wanda suka fi kowa tsiya ma sai suka ce kuma mata yana da yayan kuma mata kaga yanzu alwaladi yana daukar da ba kowa yusikum Allahu fi auladikum alaulad in ka zo ka kalli maza da mata kake musu alaulad yayi in kana so ka ware shi daga ce albani wal banat shine ka ware to shine ana Allah madaukakin sarki yake cewa wa innahum lakadibun lalle kariya suke yi fa dakara Allahu anhum fil malaikati thalathata aqwal fi ghayatil kufri wal kadhib Allah madaukakin sarki yayi bayanin wato maganganu guda uku dangane da wato kaiwa matuƙa wajen kafircin wayannan mutanen da ƙaryar me abu na farko da suka faɗa fa awwalan ja'aluhum banatullah abu na farko sun ce mala'a wato ɗan mala'iku ɗan Allah ne kaga ita ce ƙaryar farko ja'aluhum banatullah ita ce ƙaryar farko sannan sai na biyu fa ja'alu lillahi waladan sannan suka ce Allah madaukakin sarki ya haihu kaga ƙarya ta biyu kenan sannan waja'alu zalika alwalad unsa sannan suka ce wannan kan da Allah madaukakin sarki ya haifa mace ce kare dai guda uku kabira thumma abaduhum min dunillah sannan kuma duk da sun faɗi wayannan suka bauta musu koma bayan Allah madaukakin sarki wa kullum min hakatin fit taqlid fi nar jahannam mala yace kowace magana anan ta tantance da tabbatar da mutum a shiga wuta ya dawoma a kowace magana a cikin waɗannan guda uku to wace ce ba wace ce ba na farko cewa Allah madaukakin sarki wato mala'iku mata ne iya wannan kalma faɗar ta kawai idan mutum ya mutu yana kan wannan aqida zai shiga aljanna ba zai shiga ba domin Allah ya ce ba haka ba kare ta Qur'ani kun ga wannan idan mutum ya mutu a kansa zai shiga wuta kuma zai dawoma a ciki sannan magana ta bi cewa Allah ya haihu domin haihuwa haihuwa gajiyawa ce mun sha faɗa wannan gajiyawa ce duk wanda yake haihuwa raguwa yake sannan yana da buƙatuwa a gurin waɗanda ya haifa yana da buƙata domin ɗanka kana so idan ka girma ya ji ɗanka ko ba haka bane bayan ka kai wani mataki ya ji ɗanka bayan wato sannan in kai ga ka kai lokacin da ka koma irin tsarin sa na yarinta ya zanto yayi ma yayi ma irin abin da kai mai yana yaro duk wanda kaga ya yi yana buƙatar wannan in dai ba kan dan zamani kai ba ba irin ne yanzu da wata jin kai iyaye jiya da ke karan jiya na ga yawa wasu bayan Allah da muke karatu da a wannan DRA din da ake da su akwai wata yaya ta ta taba zama a wajen wata ran take ga yamin cewa muna wata magana akan matsalar iyaye take akwai lokacin da sai makociya da wata baiwa Allah ta tsuba sai danta sai kawo gida ne kawai sai kawo ya dauko mata mai aiki ya ajiye ta nani da za ta rika kula da uwar ta shi kuma yana can gaba ɗaya biyar ɗin ta gaba shi da matarsa saboda haka ta yi tsufan da tana iya yin bawani sai bayan gida sai an gyara ta kuma an ɗauko wannan matan ne don wannan kawai amma wallahi sista dina take cewa tana bi tana bulin dinta tace wani lokacin ma za ta biyo tana ƙara in ce wannan bawalin sai ta gane ta kafin ta gyara ta to ka san biyare ne kowa ba ruwan kowa da kowa kowa harkar shi yake sai take wallahi kusan kullum ne saboda tsoho ya kai wannan shekarun ai kaga dole an sha ruwa ya fito shekaru sun kai wani yanayi saboda haka take wata ran sai iyayen saboda biki makota suna ji amma rayuwar turai ai ba ruwan kowa da kowa wata rana sai matar mutum sai ta shigo gidanta take tambaye ta irin masu hausa ɗaya ne turanci ukun nan idi shiru wai ana bude yin wannan kaza kaza kaza haka haka hausa ɗaya turanci uku saboda haka sai ta ce ita wallahi dai bata gani tana dai biyo karanta amma bata sani ba tana dukan ta wata dukan ta to nace hausa ki ta yi kyau saboda a mutum zai rika ihu ne haka kawai ne ji daɗi kaga in suna fatar iru ya ulul absar akai cewa sai mata wannan tambayoyi ya amsa da ta bayar suka fita daga nan suka shiga sauran neighbors din shi ma aka tambaya amsa din suka bayar sai na ce ya dace wallahi ba wani mataki da aka dauka aka aka ce ba har ma tsohuwar ta mutu nace dole za ta mutu eh so suke dama ta mutu kuma ta mutu yanzu dan Allah irin wayannan ƴaƴan za ka yi fatan ka aje su ai so ake yadda mahaifinka da mahaifiya suka ci fitsarinka da kashinka kai ma ka ci nan shi ne nake gaya wasu mata muna karatu satin nan nake cewa ba kwa gani yanzu ka zauna da mahaifinka da tije ya haura saba'in da biyar tamanin sai ma hira sau goma iri ɗaya ko kuma ka je ka dawo sai dama kana nan kuma ka zo ɗauki ɗabi'a irin ta yara irin su za ta yi za su ba shi sa Allah da kansa ya gaya ma tun a suratul Isra da wasu surorin cewa da zarar sun kai wannan gabar kar ka tafi ka kyari domin kai ma da kana yaro yanzu ka koma gida sai ɗan ka karami ko ɗa sai ka kira ka abba sai ka kira ka kamar mai jan tarbi abba ka sai da am in ya ga dama mun yi sau goma sai ya sheke da dariya ba kai ta amsawa to kai ma yanzu ramawa za a dare yanzu yadda ake yayin bambar kai ban lokacin ka nafsin haka nafsin ne wanda kana kallo yadda yake za a tsako a wanki a kuma mayarwa kunzugu a kuma haka kai ko yanzu nafsin ne ya bambar ne kawai da an yi an gaba za a wurgar amma a wanne ne sai ka yi sau goma biyar a zubar musamman in mutum zai haƙori duk ba ƙota ba to amma wai yanzu irin al'umman mu ta yanzu za a ga sun kosa dan abin da aka yi aka suke yi wa iyayen yanzu ko ɗaya bisa goma bai kai na wanda aka yi musu ba amma sun gaji sun gaji ko me za ka samu ko me yi ai su ka taka ba wa Allah su ka taka to amma kana kallo yanzu yanayin da wasu suka samu kansu a ciki banda wanda suke zuwa wai wani babansa ya tsufa ya ya ba shi da komai yanzu zaman gida yake sun ce wanda abokan sa yake wani gadin gidan baban ba ka ga hukuma ta hankali ne daga rana ai ka daina abota da wannan wannan ba mutum kirki bane domin zai gogawa zai na kama mugunyar wato kwarai kuwa saboda aka ce mun yi takalantan Allah kuma wanda yake da iyaye yanzu suna kasa ai je ki da ministry ta addu'a na cewa abubuwan da wato duk abubuwan da yake nema gurin Allah ya wato ya rika sa ran Allah ya ma domin za ta yi amma ƴaƴan yanzu za ka ga kawai Allah madaukakin sarki ya ba mu nagari ya kare mu to wannan shine to shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana anan cewa to kaga daga ciki akwai mutum ya samu da yana jin cewa zai taimake shi to Allah madaukakin sarki baya bukatar taimakon kowa baya bukatar sa shi sa dangana mar yaya to tawaya ka dingina mar to shi sa Allah madaukakin sarki a san suratul isra yace afa asakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inasa yace innakum la taquluna qawlan azima yanzu Allah ya zaba muku wato yaya maza wattakhadha min al malaikati inasa shi kuma yarki mata a cikin malaiku sai Allah da kansa yace innakum lataquluna qawlan azima wannan magana da kuke fada ta girma manje Allah da kansa ku duba me girma ne yake kira kalmar da girma to girman da ya kai girma domin wanda ya faɗe ta mai girma ne wanda ya fi kowa girma yace kalmar da aka faɗa ji sai inda aka yi magana Allah yana da sai Allah ya kore sai kun ji subhana sai ya kore magana cewa ƙarya ne ya fi ƙarfin haka Biji za Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa ala innahum min ifkihim la yaquluna walada Allah wa innahum lakadibun. Ya Allah yake ni. Ko ba gama ba. Asbabal banati ala albani. Wato shin sai Allah madaukakin sarki ya zabi ƴaƴa mata kawai alal bani ne ya bar mazan da kuke cewa sun fi malakum kaifa tahkumun me ke gare ku kuke irin wannan hukunci hukuncin da yake wato na zalunci sai Allah ya ce afala tazakkarun ba ku da tunani ya kamata ku yi tunani ku gane kalmomin da kuka faɗa wa Allah bai dace da su ba sai Allah ya ce am lakum sultanun mubin
na'am فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين Allah madaukakin sarki yake am lakum sultanun mubin ko kuna da wata hujja mabayyaniya da take nuna wannan kalmomin da kuke jinginawa Allah bi haka ne akwai hujja wanda take nuna Allah ya taba haihuwa ko yana da aya shine tambayar kaga babu wannan ai hujjatun ala ma taquluna ka duba ubangiji madaukakin sarki da kansa yake cewa ko kuna da hujja shi bai halice shi kuma ya san babu hujjar amma yake tambaya ko kuna da hujjar da ta sa kuke jingina mai ta sai Allah yake fa to bi kitabikum to ku zo da littafin ku in kuntum sadiqin ayatu burhanan ala dalik ku zo da hujja akan wannan abin da kuke faɗa yakunu mustanadan ila kitabin munazzal min as-sama'i anillah amma ba ba mu nan ka muke zo ba in kun zo da hujjar sai ta hujjar ta nuna cewa daga sama Allah ya saukar da wannan hujjar ba ku kuka kinkira ba domin inda maganganun su kawai shine hujja ai Allah ba zai tambaye su hujja ba domin sun faɗa da wani to hujja ake so gamsashiya daga sama ku zo da ita na cewa Allah hujja kaza ba ta qulunahu ya rike abin da kuke faɗa fa inna ma ta qulunahu la yumkinu istinaduhu ila aqli domin abin da kuke jinjina wa Allah hankali lafiyayye babu zai faɗi shi ba abin da malami yake kenan bal la yujawizu al-aqlu bil kulliya kai gaba ɗaya duk hankalin da yake ya cika hankali ba zai taɓa jingina wa Allah ɗa ba don ba zai yi wanda ya halice ka yana korewa kansa abu kana jingina masa bayan kai da abin da kake faɗa din duk Allah ne ya halice to shi ta yake wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba hasbunallahu wa ni'mal wakeel sai yake sun sanya tsakaninsa ubangiji madaukakin sarki wa bainal jinnati da kuma aljinna fassara biyu malamai suke shine malam yace mujahid yace ya almushrikun sun sanya tsakanin Allah madaukakin sarki sun sanya nasaba tsakanin Allah madaukakin sarki da mala'iku fassara ta farko kenan cewa aljinna din nan ana nufin mala'iku sannan fassara ta biyu waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya tsakanin Allah madaukakin sarki da aljanu sun sanya wata nasaba cewa akwai nasaba tsakanin Allah madaukakin sarki da aljanu domin suna faɗa wato cewa Allah madaukakin sarki yana da ƴaƴa aljanu har suka faɗi irin nau'o'in matan daga cikin aljanu sun yi wannan tabargazar to saboda haka sai malami yake cewa kamar yadda sauran malamai suke cewa ai alladina nasabu ilayhim zalik innahum la muhdaru to kaga abinda ake lissa fasarawa anan abinda zaka dauko shi ne waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban ilayhi dan ka fasara shi da aljinnatu ana nufin a mala'iku zaka ce akai aljinnati ya zama mala'iku shine malamai suke ce malamai suke ce an samu kalmar ne daga janana shi kuma janana ana wato yana nufin abin da ya buya shine janana abin da ya buya shi ta Allah yake falamma janna alaihi al-layl ra'a kawkaban ko kuma da ake kiran wada kala jannatahu wa huwa zalimun ana kiran gona ma da aljanna saboda idan mutum ya shiga ta girma ai kuya yake ko yau ga har ba a idan ta nan da yake zanto kamar ba mutum indai ba kara aka ji ba to daga wannan kalmar ne abin da zai nannabe mutum shi yake kira shi ma aljini ana kiransa aljini ne saboda ba ka ganin sa amma asali ai shedanu ne ko sai a kira shi da aljani saboda mu muke ganin ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ban ji ba hauji yawa to saboda haka kaga wannan shine to shi ma malaika yana da wannan sifar ba a ganin sa in ta aka kirawo shi da wannan wata kila bai tadabburi sosai ne shi ya za'i da fassara gaba za mu zo mu amma gurin da aka ce aljinnatu aljanniya ke nufi ba ka da misali kwata kwata domin ka san dawa min aljinnati wannan da aljanuwa ke da aljanu da kuma mutane to ya zaka fassara gaba wajadu bainahu wa bainal jinnati nasaban sai Allah yake wa laqad alimatil jinnati hakika nan kuma to kaga fassara biyu zaka koma kanta hakika aljinnati hakika wato idan kace mala'iku ake nufi sai kace hakika mala'ikun sun sani innahu su waɗannan kafirin da suke jingina wa Allah da su mala'iku sun san cewa waɗanda suke jingina wa Allah da la muhdaruna za a kawo su cikin azaba mala'iku sun san wannan domin ya ga mu Allah madaukakin sarki ya sanar da su cewa masu jingina wa da ɗan wuta ne to kaga wannan ba ka da misali akai wala qad alimatil jinnatu akida su aljanni da suke jingina wa Allah madaukakin sarki da su kansu sun san cewa innahum la muhdaruna za a sa cikin wuta domin sun san ƙarya suke saboda haka baka da misali cewa alimatul jinnatu mala'iku sun san cewa aljanun za a kawo su masu wannan ɗabi'ar za a sa su wuta ko kuma aljanun da suke jingina wa Allah madaukakin sarki da su ma sun san ƙarya suke kuma a wuta za a sa su wannan shine sai ai innal ladina qalu zalika la muhdaruna fil azabi yawm al hisab bi kadhibihim fi zalika wa fira'ihim ma sai jingina wa Allah sun san cewa Allah ranar alkiyama zai sa su a wuta saboda ƙarya da suke da kirkira wa qawlihim al batilu bila ilmin da ƙarya wato da barna da suka ɗebo ba tare da ilimi ba suka jingina wa Allah shi ta Allah da kansa jiji subhanallahi Allah ya fi karfin duk wannan magana da kuke amma ya tuhuna dangane da abin da suke sifantawa zuwa gari ai ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha an an yakuna lahu waladu Allah ya fi karfin ya tsarkaka da ace yana da da wa amma yasibuhu bi zalimuna al-mulhidun uluwan kabira dangane da abin da azzalimai kuma suke jingina masa ya fi karfin haka wato wato ya kuma girmama sai Allah yake illa ibadallahi al-mukhlasin waɗanda ba za su faɗa cikin wannan matsalar ba cikin aljanu shine kawai ibadullahi al-mukhlasin waɗanda suke bayin Allah da Allah ya zaba shine aljanun da suke lafiyayyu wa anna minna salihuna wa minna duna zalik kunna qara'ika kidada su ma da kan sun faɗa cewa a cikin mu akwai mutanen kirki akwai na banza cikin aljanun wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasidun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa amma alqasituna fa kanu li jahannama haqaba cewa cikin mu akwai musulmai akwai kuma waɗanda suke aljihun baya kafirai shine alqasidun faman aslama duk wanda ya mika wuya ya musulunta wa ulaika taharraw rajula to wannan shine yake dadi ya dace da shari'a sai Allah yake wa amma alqasiduna amma ku kafirin cikin su azzalimai fa kanu li jahannama haqaba kaga innahum laqad alimatul jinnati innahum la muhdarun wa tusule kiraran wutar jahannama sun sani kenan domin gashi da ba su ne suke faɗa cewa kafirin cikin su kiraran jahannama ne wannan daga bakin aljanna to kaga wala kad alimatul jinnati innahum la muhdarun ta kuma fitowa an gane ko to shine abin da wani ya gaya mana banda waɗanda Allah ya zaba domin a wato aljanu kala biyu ne akwai mutanen kirki akwai kafirai akwai musulmai a cikin musulmin ba akwai mutanen kirki akwai waɗanda ba sa yi kamar yadda mun sha wannan bayanin to shine illa ibadallahi al-mukhlasin yadda kake ji akwai masu bin Allah cikin mutane haka ma aljanu shi da kaga yanzu an gaya ma wayin kan wuta za su to mutanen kirkin fa mun yi wannan magana da ku a karatu cikin baya shi ma tunda Allah ya halitti wato mutum da aljanna su bauta mar aka ce su ma aljanna za su shiga an muka taba tambaya cewa to wace za su shiga ta mutane ko ta su daban ka ga aljanna babu aljanni babu yawa to an muka bada reference cewa ka je ka duba hadil arwah ila jilad al afra na ibn al-qayyim ka ji gaba gaba dai akan aljanna ya bayani to sai Allah yake ni na'am فإنكم وما تعبدون na'am ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم Allah yake fa innakum ku waɗannan aljanai da ku da waɗanda suke wato kafirai waɗanda suke dangana wa Allah madaukakin sarki waɗannan abubuwan da ya kore wa kansa wa ma ta'buduna da duk abu ba ba wanda kuke bautawa na gumaka da mutane da koma ne sai Allah yake ma antum alaihi bifatini ku sani cewa ku ba za ku taba fitinantar wanda Allah ya shirya ba ya dora shi akan wanda yake akan hanya madaidaiciya ba za ku iya fitinantar sa ba da ku da ababen da kuke bautawa sai Allah yake illa man huwa sai dai wanda dama huwa shi sanin jahim dan wuta ne wannan dan wuta ne cewa za ka yi da shi bai da zata da shi dole dama wutar tana jiran su zo ta kone shi ina Allah yake illa man huwa salil jahil domin wato um um misali jahil daga wato salil fi'li ma bini na kala yasli an gane ko yawa saboda haka sai wanda yake zai konu sai ya tsila naran za ta lahab ko ta sannu innal ladina yakuluna amwalal yatama innama ya'kuluna fi budunihim naran wa sayaslawna sa'ira to ita ce kalma da sannan Allah zai kona to shine illa man huwa salil jahim sai wanda zai koru a cikin wutar jahim kaga shine ai innama yankadu li maqala li maqalati maqalatikum wa ma antum alayhi min ad-dalalati wal ibadati al-batila man huwa adallu minkum wato wanda Allah ya tanada dama sai ya shiga wutar nan ba yadda za a yi kamar yadda ya faɗa a Arab cewa lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal kal an'ami bal hum adhal sai Allah yake ulaika humul ghafilun kaga zaka ga wani gajiyara da zuciya amma baya gane komai yana da kokolwa baya fahimta Allah ya bashi kokolwar amma baya fahimtar gaskiya dan yana da idanu baya ganin gaskiya yana da kunnuwa baya jin gaskiya Allah ya ce irin wayannan mutanen kamar dabbobin gida suke kai sun ma fi dabbobin gida ƙasa domin rafkanannu ne ulaika hum lazafil to su ne irin wayannan illa man huwa salil jahim dai sai dai waɗanda da ba za su kona a cikin wutar jahim sannan kuma su ne wanda Allah yake faɗa a suratul dariyat innakum lafi qawlin mukhtalif yufaku anhu man ufi to sai Allah yake wa ma minna وما منا إلا له مقام معلوم wa ne وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون Allah madaukakin sarki yace wa ma minna nan mala- maganar malaika jibrilu ce cewa babu wani ɗaya daga cikin mu mu malaiku illa lahu maqamu fati yana da wani matsayi yana da gurin tsayawa ma'lumin sananne duk malaikan da ka gani yana da wani aiki da Allah ya dora ma shine kamar yadda masruf yayi ruwaya daga nana Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa annabi ya ce ma minas sama'i dunya mawdi'un illa alaihi malakun malakun sajidun aw qa'imun babu wani guri a sama ba sai sai an samu mala'ika a gurin ko dai yana sujada ko kuma yana shi yana ibada babu wani guri a sama ko da da gurin da za a je yin yaka biyar aka annabi ya faɗa akwai guri wato shi za annabi yake cewa sama ta fara yin wannan abin da yake kira idan nauyi yayi wa abu yawa ka je na kiki kiki sai annabi yake ya kuma cancanta kai domin babu wani guri da za ka ajiye yin yatsu biyar fati da mala'ika a gurin baitul ma'mur da Allah ya bayani wal baitul ma'mur a cikin suratul tur tunda Allah ya halicci baitul ma'mur ka'batu ahli sama wanda aka ce ka'aba ce da take cikin ka'abar duniya malaiku ne suke shigar ta suna kewaya ta tunda Allah ya halicci wannan ka'abar guda 70 har yau 70 din nan na farko ba a da kansu ba ba din farko kuma annabi yace har a tashi kiyawa ba za ba za a da kansu ba kullun sababbin malaiku ne suke kewaya ta shi zai ce wa ma ya alamu jiru da rabbika in baka bauta wa Allah ba kanka kai wa mala'iku ma kawai sun isa su da la ya'tuna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna shi shi zai ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu mu mala'iku inji mala'ika jibrilu ba sai yana da wani gurin tsayawa sananne wanda tunda Allah ya halice shi wannan ibadar kawai yake yake wa inna lanahnu saqun lalle kuma mu ne waɗanda muke masu yin sahu sahu farkon sura mun biya wasafati safa cewa Allah yana rantsuwa da mala'ikun da suka yi sahu sahu isa annabi yake ku rika yin sahu irin na mala'iku a cikin masallaci kamar yadda mala'iku suke yi aina kifu sufufan fi da'a wato mu tsaya sahu sahu wajen bin Allah madaukakin sarki shine wa inna la nahnu saqun lalle mu sahu sahu muke sai ce shi sa kai na Umar idan za a tada sallah sai ya tsaya baya shiga sallah sai ya ga tsaye da sallah sai ji ya kalli mutane sai ce aqimu sufufakum ittau qiyama yuridu Allahu bikum hudal malaika yace ku tsaya sosai domin Allah yana so ku dauki irin shiriya ta malaiku haka sai na Umar yace ga mutane wa inna lanahnu almusabbihun lalle kuma mu ne wato musabbihuna ma fi tasbihi kaga nan ai wato tasbihi da ba Allah ya ga mana cewa yusabbi'una al-laila wan nahara la yafturun a suratul anbiya malaiku suna ta tasbihi dare da rana ba ta yankewa isa lokacin da aka halitti mutane suka dan kawo magana wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a kin wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kun ji aikin su ko to ya ubangiji yanzu ka sanya waɗanda za su rika barna da zubar da jini alhali mu muna yin tasbihin ka kullum muna tsarkake ka kun ga kalmar da suka faɗa domin aikin su kenan shine abincin kullum tasbihi to sai Allah madaukakin sarki yake wa inna lanahnu musabbihun ay mu malaiku kullum cikin tasbihi muke wa qalu takaza arrahman waladan subhana bal ibadun mukramun sai Allah yake la yasbiqunahu bil qawli wa bi amrihi ya'malu zai ya'lamu ma bayna aydihim وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون فيتي ومن يقول منهم إني إله فذلك نجزي من دونه كيف فذلك نجزيه جهنم فيتي كذلك نجزي جزوابه lallai wanda yake dangana wa Allah madaukakin sarki da iya cancanci irin wayannan wato azaba sai Allah yake وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين تسن قوما كما تكبر سوى وإن كانوا ليقولون إن المخففة من السكينة سوى أسل أنت إنك أسل أنت سوى ذاك كانوا ليقولون سنكتنشي suna cewa law anna inda na zikran wai da mun kasance muna da wani azzikir a cikin Qur'ani kalma azzikir ta zo kusan 300 da wani abu kuma malamai suka ce kusan kowace da ma'anarta in ka kai ta dauka duka wacce ta zo da ma'anar Qur'ani ta fi yawa sai kuma wacce ta zo da ma'anar azzikir na wato na wa'azi wa'azi ita ma tana da yawa to Allah yake law anna inda na zikran suna cewa ai da muna da wani azzikir anan wato wani littafi ke ne inna la anzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga azzikir yana nufin qur'ani mu muka saukar da qur'ani kuma mu za mu bashi kariya yadda ce da mu ma muna da wani littafi min al-awwalin irin yadda mutanen farko suke da shi kamar at-taura da injila su faka bar maka ne masu faɗa wannan la kunna ibadallahi al-mukhlasin wai da mun zama bayin Allah lafiyayyu masu ikhlasi waɗanda ba za su saba wa Allah da komai ba wannan kalmar suke faɗa ai karkani ya tamannauna qabla an yati yawm ya mu'am ta'ti yawm ya muhammad law kana indahum man yadhkuruhum bi amri Allah ko kuma ma'ana ta bi cewa da mun samu wanda zai rike mana wa'azi kuma da bari ta bara ba da kuma annabi ya zo sai suka ce yarda littafin ya zo kaga ya zo da qur'ani ba su gaskata ba ya zo ne mutu aji ba su gaskata ba isa Allah ya bada misalin su cewa ga yadda suke ba a suratul fatiha wa aqsamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahada min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura Allah madaukakin sarki yake rantsuwa da Allah suke mutukan rantsuwa kaga karshen rantsuwa shine mutum yace wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa duk hurufin kaza sai ya dibo ya zuba cewa la in ja'ahum nadiru ne gargadi yazo musu mai wa'azi da yakunun na hadani ne da min eh da lumam wallahi wallahi wai sai sun fi kowa shiriwa in dai suka sami mai wa'azi sai sun fi mutanen annabi Musa bin wanda za a turo sai sun fi mutanen annabi Isa bin wanda za a turo duka wannan mutanen farkon rantsuwa suke yi Allah yake falan ma ja'ahum nadirun ma ja da hum illa nufura amma da mai gargadin yazo ba abin da aka yi kara musu ba kara nisa ba da gudu kare ta ji suke su suka fara kare ta domin da yazo ɗan gida ya fara kira su suka fara kuma kare ta cewa ba su yadda ba su masu wannan maganar an ta qulu inna ma unzila alkitabu ala da'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim la ghafilin أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها كيف سنجزي الذين يسبقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يسبقون saboda haka kaga ƙarya suke yi sa Allah yake fa kafaru bi sai suka kafirce masa suka butulce wa annabin da aka turo ko kuma fassara biyu fa kafaru bi agami yahudu ila maza yahudu ila zikr shi littafin qur'anin da aka turo zikr kafir ce ba in ka fassara a haka yayi fa kafaru bi domin a zikr mun faɗi cewa ne wa'azi ko qur'ani kaga duk kana kan hanya fa kafaru bi sai suka kafirce wa wannan mai wa'azin annabi muhammad kenan fa kafaru bi sai suka kafirce wa littafin da yazo da shi qur'ani kenan saboda haka duka fassara ta yi ba cin karo shine fa kafaru bi sai Allah madaukakin sarki yace fa sawfa ya'lamun da sannu za su san sakamakon ai irin azabar da Allah ya tana dawo masu karyatawa annabawan da aka turo mu sai Allah yace ne ولقد كذبت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبطئهم فسوف يبصرون Allah madaukakin sarki yace ko la kar sabaqat kalimatuna hakika kalmomin mu sun gabata waɗanne kalmomi ne shine abubuwan da Allah ya rika gaya wa annabawa suratul mujadala suratul ghafir kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli Allah ya wajabta cewa lalle Allah shi zai rinjaye shi zai manzanninsa gaba daya abu yi musu albishir cewa duk manzan da za a turo duk abin da za a yi mata wani participation ya je yayi nasara inna Allaha qawiyyun aziz domin ya fi kowa karfi kuma shi ne wato gagar kowa wanda yake mabuwayi sannan kuma ya faɗa a suratul gajir inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad yace mu za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar ta duniya haka nan ranar alkiyama ma ranar da za a bada shida mu za mu taimaka muku shine wala kad sabaqat kalimatuna kalmomin mu sun gabata sune waɗannan na taimakon annabawa da wanda suka yi musu biyayya li ibadina al-mursalin ga manzanninmu ga bayinmu manzanni innahum lahumul mansurun lalle mu za mu taimake su inji Allah sai Allah yake wa inna jundana lalle kuma rundunanmu lahumul galibuna lallai su za su yi rinjaye su za su yi rinjaye duk yadda za a kai a komo su ne masu nasara fata wannan anhum kai watsi da su ka juya baya ka kyale su kawai hatta yin har zuwa wannan lokaci dan talalar da Allah ya musu rabu da su zuwa wannan lokacin to shine wa abshirhum kai dai kawai kai musu wa'azi ka ganar da su nuna musu abin da ya kamata su bi in ba su bi ba ka sauka yi wuciruna da sannu za su gani ko mutum da yazo yace za ka gani sai mutum yace alheri sai dai ga alheri ko ba haka bane to shine Allah da kansa yake kyale shi da sannan za ka gani to irin ta Allah ba irin ta mutum bace saboda haka wannan kalma da aka faɗa musu ba za ka ga alheri ba kuwa sai Allah yake أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Allah madaukakin sarki yace afa bi azabina yasta'jilun yanzu azabar mu kuke gaggautowa wa yasta'jiluna ka bil azabi ko suna gaggauto wato da azabar cewa in ba ka ga mu fa ba wa zanta kiyama ayi mana yanzu yanzu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin yasta'jiluna ka bil azab haka Allah ya faɗa a suratul ankabut sun nemi a gaggauto da azabar su ba ta jiran wai sai ita kwana yanzu suke so har shi ne wasu daga cikin suka ce in kana hadha huwa al-haqq min indika fa abdir alaina ijaratan min as-sama'i aw yu'tina bi azabin alim ai duk wannan kalmomin ne cewa in har gaskiya kake faɗa ka ga mun gaji mun gaji kawai in dai gaskiya kake faɗa ka ce Allah ya mana ruwan duwatsu daga jahannama ijaratan min as-sama haka muke so ta sama su ta zubo mana aw yu'tina bi azabin bi azabin alim ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi ina abin da suke nema to kaga shine ai wani malamin tafsiri a tafsirin da yake cewa bai taba ganin mutane ma hukata wawaye irin wayannan me kon sai in dai gaskiya ka zo da ita to Allah ya shiryar da mu mu gane amma dai kace in gaskiya ka zo da ita ai Allah ya mutu ruwan duwatsu na jahannama daga sama shine abin da bawo shi sai in ba haka ba Allah ya tsine ba kawai wannan kalmar ta zama ruwan dare a gurin wasu sai ce in ba haka ba Allah ya tsine mata bai san me ya tsinewa Allah wuji sai yake janyo ta to ba abin da tsinewa take nufi shine a tsardu wal ibadu an rahmatillahi ta'ala ka kore a kore mutum a nesan ta shi da rahmar Allah shine shine wato a tsinewa to shine Allah yake fa idza nazala bi sahatihim tazaharar azabat ta sauka a farfajiyar su kuwa fata asbabul munzari ai wato asbar waɗanda ake gargadi damu nana eh duk wanda tsaro yi da annabi ya tashi kai hari gari ba kwa ganin yadda yake zuwa yake tsaya a gefen garin sai yake ku bari asuba ta yi da asuba ta yi an ji ba kira sallah waje ce ku afka musu fata asbabul munzari amma da zarar an fara jin kiran sallah to shikenan haka annabi alaihi salatu wasallam ya yi a kai ba lokacin da ya tabbata hadisi cikin hadisin Anas bin Malik hadisin Bukhari da Muslim cewa annabi ya lokacin da aka je Khaibar aka da buka ba da aka je Khaibar sai yace a tsaya har sai asuba ta yi sai yayin da aka ga sun fito da gongunan su da gatari da fatanya kaga gona za a kenan wayannan ba ta sallah saboda haka aka garin suna fitowa ko suka ci karo da wannan rundunar to shine wato annabi alaihi salatu wasalam suna koma suna ganin rindira su koma da gudu da su tsuba suka koma su rika cewa ai Muhammad wallahi Muhammad nazala wajhihi shi da rindira su sun duro sun sun duro a wannan a wannan garin sai annabi ya ce Allahu akbar karibat khaybar Allah ya girmama khaybar ta ruji da yau sai ce cewa inna idza nazalna bi sahati qawmin fata asbabul munzari sai yayi ittibasi da wannan aya yace idan muka sauka wato a farfajiyar gari muka yi musu sammako gari ya waye yace ko da dai wato daga wannan lokaci shine sa'a sabahul munzari asbar wayannan wadanda ake gargadi damu nan abinda kuma ya faru da su kenan aka yi nazara akan to shine Allah madaukakin sarki yake fata asbahul munzari lallai wato asbar waɗanda ake wa gargadi suka ƙiji damu nana sai Allah yake wa tawalla anhu kajiya baya ga barin su ka gane su kawai hatta in har zuwa wani lokaci wa arsir ci gaba da gaya musu kawai fa sau fa yusir da sannan za su gani ba tana cewa a gaggauto da azabar ba to za su gani subhana rabbika lallai sarki ya tabbata ga ubangijinka rabbil izza ubangijin da yake da buwaya amma ya sifun dangane da abin da suke sifai tashiri har yau kaga Allah yana ta kore wannan mugwayen kalmomin da suke jingina ba wa salamun sannan wato aminci da tsira ya tabbata ala al-mursalin ga manzanni saboda lokaci ya ja amma da mun bada misalin sauran annabawan ai za ga wato wata annaba da Allah ya taba da misalin sa a ciki idan an zo kan su za a ce salamun ala nu'in fil alamin haka ne shi ma annabi Musa da aka zo amma wasu annabawan da muka faɗa ba faɗi wannan salamun din ba to wani wata ilan yana tadabburi zai ce to wayan ta annabawan an ce salamun alawani amma wayan na annabawan na karshe karshe har Ilyas ma an faɗa salamun ala wato Ilyasi shi ma an ga yamar amma wasu da aka zo ba a faɗa ba domin jin yana tadabburi zai ce to in dan kar ma ka tambaya ina suka ce Allah yake wa salamun alal mursalina to waɗannan ma da ban faɗe su ba su ma salamun alaihi saboda haka aminci ya tabbata ga waɗannan manzanni gaba ɗaya da waɗanda kaji a nan an faɗa da waɗanda ba ba a faɗa ba su ma salamun alaihi aminci ya tabbata a kansu walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin talikai ka ganin subhana masdar ne a can baya na so yi magana akan tajmiyi saboda yadda Allah yake so ka rika tajmiyin sa cewa falawla annahu kana minal musabbihin annabi yunus kullun cikin tajmiyi yake yi da Allah yake kula shi da zarar ya ce wayyo sai a ce dai ka duba tajmiyi yana da cikin kalmar da a cikin alqur'ani ta zo da duk wani salo ta zo da masdari subhana ta zo da fi'li ma bi sabbaha lillahi ma fi samawati ta zo da fi'li mudari yusabbihu lillahi ma fi samawati ta zo da fi'li amri sabbi isma rabbikal a'la saboda haka ko san ma da yake ce ba wata kalma da za ta kalla alqur'ani da ta dauki wannan sanar irin tajwidi to shi zan kawo so ka zauna lafiya kullun ka zauna cikin tajwidi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi kai idan ko bakin ke saba da wannan ranar juma'a da daren juma'a ranar alhamis kenan da dare da kuma juma'a da rana zuwa faduwar rana ya rantu annabi kake wa salati kawai duk sunan ka tanzini idan mutum ya dau wannan salat zai sha mamaki ina yau na ta muku kalmar in mutum ya dau wannan salat zai ga matsaloli za su taso amma Allah zai ije masu duk girman su kuma sai Allah ya tunkuɗe masu saboda haka ya kamata mu dauki wannan wato hikimar abubuwan da muka fara daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana na'am to wannan shi a gurguje saboda safi ne zuwa mu shiga sabuwar sura mun koyi darussa darussa da yawa a cikin wannan sura mai albarka darasi na farko mun fahimci cewa lallai Allah madaukakin sarki yana da ikon rantsuwa da duk abin da ya ga dama duk abin da ya ga dama Allah zai rantsi ne sana abu na biyu sura ta gaya mana fadalar mala'iku abu na uku mala'iku suna da ayyuka daban-daban abu na hudu wato lallai sura ta yi a kan girman sha'anin tauhidi abu na biyar shine tabbatar da tashi bayan mutuwa darasi na shida idan zuciya ta kinkace yanzu wato ta kekake ta ce ta zama kamar dutse to ba ta jin wani in da take kekake sannan abu na biyar mun ji cewa lallai Allah ya ƙara tabbatar mana cewa akwai busar ƙaho abu na shida ko na bakwai ma lallai kafirai za su yi nadama mara amfani rana alkiyama sannan kuma abu na gaba shi ne Allah ya gaya mana a sura cewa za a tattara masu laifi iri daya gurub gurub za a yi ƴan kwaya gurub ɗinsu daban majaya gurbin su daban majalata gurbin su daban kowa duka haka za a yi na masu laifi da ka gano su ka gane wayannan masu kaza ne an gane ko masu cin gaba ga gurbin su masu kaza duka yan kidnabi ma na su daban yawa sannan sannan kuma sura ta gaya mana cewa ta yi mana bayani akan muhimmancin ikhlasi dan za ku ji da an yi magana an maka sai Allah ce inna ibadallahi mukhlasin sannan abu na gaba shine lallai akwai giya a cikin aljanna amma ba irin ta duniya ba sannan abu na gaba shine lallai ta nutsar da mu daidai da mutum zai guje wa abota da mutanen banza dan kar su kai shi su baro sannan sura ta yi bayani akan abincin yan wuta cewa zakum da ake magana shine wato inda ta jaratar zakum cewa ita ce abincin yan wuta sannan kuma sura ta tabbatar da cewa lallai za a yi sakamako ranar alkiyama sannan sura ta gaya mana annabi nuhu alaihi salatu wasalam shine uban mutane na biyu sai abul bakar asani aka ake kiransa sannan kuma sunnar Allah ce na tabbatarwa na tabbatar da yabo ga wanda duk yake ayyuka alkai har yanzu wato wannan amsuna ta Allah tana nan duk wanda zai rika ayyuka alkai ko ya bayyana ko bai bayyana ba bayan mutuwarsa sai Allah ya fito da mutane wannan abu yanzu ake so ka rika yin ayyuka na alkhairi na kwarai domin bayan mutuwa kai ranto kana da kyakkyawan ambato a cikin al'umma ba wanda za a ce wato gwara ma da aka haka sannan a ce Allah madaukakin sarki yana iya aiko manzo sama da kai a lokaci daya domin mun ga annabi Ibrahim da annabi Lut annabi Musa da annabi Harun alaihi salam sannan kuma sura tana gaya mana wajibi ne mu rika daukar izina ga waɗanda Allah yake ta bamu labarin ba su ake kawai mu ji labarin da wuce ba a'a wani irin darasi ta dauka a cikin abubuwan da aka faɗa sannan sura ta gaya mana lalle ya kamata ya halatta a yi ƙuri'a ga abin da ake takaddama a kansa mutumin da yake da mata biyu zuwa sama ko kuma abin da ya kama da haka ofa ce guda ɗaya a yaranka kowa yana so ga ofa ke ce ka ce tunda kowa ba zai haƙura ba ku zuwa yi ƙuri'a shi ke da abin da za a iya ba da maslaha ya halatta a yi ƙuri'a a kan kuma mun ji cewa lallai mala'iku bayi ne na Allah ba 'ya'yan Allah ba sauran abubuwan kuma da muke so mu kawo yanzu muka biya wato surar abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yaje mana akwai wani bawan Allah da cikin bayan Allah da ya cewa wannan ɗan kwamitin mu na ICT media da suke mana amfani wajen ɗaukar wato karatuttuka ya ce wani extension waya kusan na yi kamar wajen ka samu matsala ko kafin mai tsada ce amma ka za haka karfan da kara dan na ji in ban manta wani wujiyar aka biya ta amma daidai karfan da kara ba shi da karfan ta mutu to Allah ya taimake mu wani da cikin iyaye a wannan masallaci masu albarka ya siya wanda ba sai an kama sunan gaba ina roƙon Allah madaukakin sarki ya taka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kare yawaita mana irin su muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsobin zama ɗaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i da alƙalan na alƙayi Allah ka biya musu bukatu wannan tura da muka biya muna da wasu da ita Allah madaukakin sarki ka biya kowa bukatun da alƙayi ne kake so da shi na arin ma na sai a sani ba shine ai ka ga shi ba manzo bane ka fahimta da kyau ko sannan kuma a matsala ce ta tarihi ta dau kitabul anbiya na ibnu kathir wata kila zai ƙara wayan ma da kai akan wannan matsalar na jin cewa shin ya inganta cewa tsakanin annabi adam da annabi nuhu akwai wani annabi a tsakanin su kaga tambaya ta farko ke yawa sannan idan ya inganta annabi ne ko manzo yawwa saboda kaga shi annabi nuhu ai manzo ne na farko da ba a ce ma annabi ba shi annabi adam ba a ce ma manzon farko annabi nuhu shine manzo na farko shi da ke cewa abul bakar kuma sannan ibnu abbas ya yi ma bayani tsakanin shekara annabi adam da annabi nuhu shekara nawa ne a tsakani ai kaga shi ta ake gaya ba a tafsiri cewa tsakanin annabi adam zuwa annabi nuhu tun daga wannan lokacin kowa kan tauhidi ne kowa muwahhidi ne har sai da Allah madaukakin sarki sai da wayannan mutanen da suka zo suka fara samun wala tadarunna wajen wala suwa wala yazuta wa ya'uka wa nasra a ƙarƙashin tafsirin wannan ma za ka ji maganganun Ibn Abbas sannan aka turo annabi Nuhu alaihi salatu wasalam dan ya sauke mutane da kan shirka amma da duk mutane akan tsari ɗaya suke a fahimta da kyau babu iskali a cikin gaskiya babu wani iskali kuma sannan za ka ga ya nabi Idris alaihi salam ina kake da full tarihin sama kana da wani guri da zai dauko tarihi kamar yadda za ka iya yin tarihi annabi Nuhu ka ba da na annabi Idris sai dai tatsuniya za a amma ba wani malami da duk gwanewarsa da zai gaya ba Qur'ani ko hadisi cewa ga tarihin annabi Idris in ba abin da aya ta ambata na sunansa da kuma abin da annabi ya gaya ba kadai akan sa ba saboda haka ba kada tarihin zaune cikakke amma dai wannan littafin inda ɗalibin ilimi ne kai na kisasin anbiya na ibnu kafir zai taimaka ma sosai ko da baka ji da kaban tafsiri ba wajen ƙara bambanci tsakankani da ake faɗa ai ba ka ganin tarihai zai ta kawo ma cewa da aka saukar da annabi adam an saukar da shi da mutiya kuma indiya aka saukar da shi a kaza duk ya baka wannan labaran zai cewa ma anzalallahu bi anin sunna da akwai su za ka yi ta gani mujallabi ɗaya ne amma za ka amfana sosai dangane da abin da ya shafi tarihin annabawa Allah ya dace da Allah ya rubuta sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunan sa tawa da kofin sa madauka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar akwai alhaji abubakar musa bauchi da yake zama a nan kaji yake mai waya cewa akwai shirkarta kenan matar mahaifiyar amaryarsa allah ya mata rasuwa a gombe sun tafi can to muna da Allah madaukakin sarki ya yaje mata Allah madaukakin sarki ya wasu duniya da hakuri su kuma Allah madaukakin sarki ya dawo da su lafiya duk wanda suka riga mu gidan da sai iyayen mu Allah ta dukan su da gafara idan da mu ta zo Allah ta sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa wa dukkan sa madaukaka waɗanda suka yi jarrabawa da waɗanda suke neman sana'a ko aiki Allah ka taimake su waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin su kasar mu Allah ya zama da ita lafiya kun ce rayuwa da matsaloli da ake fama da su Allah ka yayi wa al'umma musulmi Allah mu ɗauki sarki ka zauna da kasar nan lafiya cewa gabanin mu Allah ka yi riko da hannun Allah ka nuna musu gaskiya gaskiya ka ba su ikon binta ko kuma Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka tsara zuwa mana asiri duniya da lahira abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم خذنا في يدنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أول أقول الله على دينك لما karatu tukan karatu tukan mutane ne kokarin da su ɗalibai ke ce mun an je kai kudin aurensa a Kaduna sai da aka ji iyayen yarinyar suka ce kawai a daura aure to an daura masa aure muna roƙa Allah mara wuce sarki a yi sa mata albarka da ba shi yi kwan a shirya wani in ka shirya ga ruwan kai kai ba ga man da ba wai ba da sai yana tambaya wai Kaduna daidai da yana son Allah ya dace Allah ya ba su zaman lafiya ya kara mu lafiya ya ba su wa ya ba su wa a duniya ne ba wa ai ba sai aka duba ba a cikin mu na masallacin nan ba ko wanda na san kwanaki haka suna yi ai to sai kuwa kaga na san waɗanda mutum biyu a iyayen masallacin nan wanda duk sun yi haka zuwa haka kawai aka ce da akwai wanda ma mun gama karatu a nan zan tafi gida ya mun waye ce dawo za a ɗaura aure a gidansa an ka kuɗi kuma suna cikin iyaye a wajen saboda haka ana kwatantawa ba sai ka je ka bi nawa ba na sai yi